kamar biyu ga watan al-muharram hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku kenan a kalandar da tsara kuma kamar sha ɗaya ga watan takwas dubu biyu da ashirin da ɗaya kamar da lissafi yake nunawa mun shigo sabuwar shekara ta musulunci wanda kowace rana ta wuce to kwanaki ne daga cikin kwanakinmu suka wuce kuma rayuwa ke ƙara tafiya zuwa ga ƙarewa ko da mutum yaro ne ko matashi ko kuma wanda Allah ya fi goma shekaru da yawa to kowace kowane yini ko kwana ko sati ko wata ba alama ce da cewa wancan mai yawan zai ƙare zara ba ta barin jami idan da hankali aka bar wa shari'a domin musulmi da sai mu ce bikin murnar sabuwar shekara da hafi niyya da makamantansu to da zai zama za mu yi shi ne irin shekaran jiya kenan ba wata kalanda ba da ba ta addini ba kalanda ta ake mutanen sin mutanen china a dadaddan tarihinsu ko kalanda ta ashuriyun a dadaddan tarihinsu ko kuma kalanda ta girkawa da yanzu tura ke kai mai watanni goma sha biyu da makamantansu ta ce duka ba su dace a ce a yi masa murna ba to amma tsari na shari'a shi ne waccan murnar da ake ta sabuwar shekarar bature da ta zama kusan ruwan dare ko ta musiba ta shafi kowa wani abu ne wanda shari'a ba ta amince da shi ba malamai da suke rubutu musamman karkashin baji a cikin aqida da suke ce mishi alwala'u wal bara sun yi nuni zuwa ga cewa bai dace ba abin da suke nuni zuwa gare shi musulmi ya mai da hankali ga tarihin shari'ar musulunci ko kuma amfani da kalanda ko shekara ta addinin musulunci a musulunci ba ce ɗaya ga muharram kamar shekaran jiya sai kawai mutum ya zai ta murna kamar a ce jiya ɗaya ga wata ko sai mutum ya ta murna ai kaza ai kaza a abinda shari'a ta tsara shine mutum ya yi addu'a almamu turmidi ya fitar da hadisi malaman hadisi na cewa turan wannan isnadin akwai ibrahim a ibnu ibrahim al-qutani wanda suka ce shine matsalar isnadin yana da rauni amma dai galiban malaman hadisi sun tafi cewa yanka tattara hadisai a hanyoyin hadisan isnadan hadisan zai iya zama hasanun bishawahidi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kamar yadda lafazin yake a wajen al-imam hakim Allahu akbar in mutum ya ga sabon wata kenan Allah shine mai girma in ga masara haka ma yayi Allah shine mai girma in ka ce mafi girma to da ma domin mai girma ne ba wani mai girma sai Allah to da in ka ce mai girma yayi اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان يا ذا أولي دفن هذا الإمام الترمذي باليمن والإيمان يا الله وسنن da ka tsayar mana Allah ka tsaye ka sa ya tsaya mana ko ka tsayar mana da shi bil amni wal iman cikin aminci zaman lafiya kenan wal iman da cikakken imani ko kuma bil yumni da albarka cikin abin da ka bamu lafiyar mu dukiyarmu ya'ya ƙasa gari wane ne dukka Allah ya sa masa albarka wassalamati wal islam Allah ka sa watannan ya tsaya muna gaba ta kubuta daga cututtuka abin shi ne hakikanin rigakafi rigakafi kenan wal islami Allah ka sa wannan watan ka tsayar mana da shi muna gaba ta riga shi kama tuhibbu rabbana wa tarza kamar yadda kake so ya Allah kuma kamar yadda ka yadda sai mutum yayi kamar yana magana da watan rabbuna wa rabbukallah Allah kai wannan wata rabbuna ubangijinmu wa rabbuka da ubangijinka to ba wani bane face Allah Allah saboda da mu da kai ya wata mun yi tarayya wajen mahalicci akwai sirrori da dama a cikin wannan addu'a wanda ya ce kusan murnar sabuwar shekara da mutum in ya yi ta kawai shi kenan ya ci riba duk wani alkhairin duniya mutum ya roƙa duk wani sharri na duniya mutane matsari duk wani alkhairi na lahira mutum ya roka duk wani sharri na lahira mutum ya roka sannan gashi ya jaddada tauhidin shi na rububiyya ya jaddada tauhidin shi na uluhiyya ya yi amfani da sunayen Allah to saboda haka wannan shine kawai amma abin da za ta yaɗawa a social media happy new year kawai da da daukan wa'ancan wannan ba addini bane gargajiya ce ganin arhar gabas ne ke sa karuwa sallar warha ba domin ta iya ba ko ta saba to wannan shine darasin mu na hamsin da hudu sannan muna cikin fasali na bakwai a cikin babin mu na tara inda yake tattauna matsaloli na kaciya shi wannan babi na bakwai yana bayani akan hikimatul khitani wa fawaidi hikimar da ta sa aka shar'anta yin kaciya da kuma irin fa'idodin da ake samun an yi kaciya. To bayanai sun gabata har muka je inda za mu tashi wa kada zakara harbun fi masa'ili. Na ga nan ne ko? Wanda shi ne darasin da muka kamar na ƙarshe hudu ga watan zulhijja kenan kusan wata guda. Al-Imam har ya ambata cikin masa'ilu daga maimuna زوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث كينا ما تر النبي إرادة إنسان الله ثبت أغريش أنها قالت للخاتنة ita ta ce ma wata ne yin kaciya akwai mace da suka samu kuma aka horar da ita take wa mata kaciya kotu dama ba za ka same shi da kwama tana sai ka fi ta wajen musulunci don da ka sahaba ɗala da rashin mutunta mace da rashin ba ta kimarta da mai da ita mai tallar biskit da maki da taya ko sabon yaji kai kai ko irin masara ka samar za ka iya kiran wata mace ta yaƙe ta daga ba don tana ci ba ko don ta san yadda ake noma ka ga wannan mulaƙanci ne yanzu za ka yi tallar taya don Allah zai kira mace ai namiji za ka sa wani shirgin ce idan da ake sa cikin tayar makilin inda ya tayar ce halin mutumin nan za a dade ana ja amma da zaɓi za ka yi kallar irin masara sai ka ɗauko mace ka daga irin sai waye sai yaƙi ka ga wani mulaƙanta mutum ce ba tare da an san kimar ka ba to kuma dama haka wani musulunci ya gada game da ɗan adam a umuman suna da mai kaciya sai mai muna take ce mata إذا خفضت فأشني ولا تنهي إذا خفضت يكيني كاتيا idan kin zo zaki wa mace kaciya wannan umarnin ya taƙaitu ne ga kaciyar mata kawai wanda zai wa namiji kaciya ba za ka ce mashi ba a shimma wala tan hik ba ba za ka yi faɗa mashi wannan ba dan bai da ba ma haddi a wurin da zai kaciya to sai take ce mata idan kin zo yin kaciya fa a shimmi ke rage tudun abu nan ce a shamma shi ne tarakan maule a murtafi'a ai in kin zo daki kaciya fatturuki ma tukusa'u makanan murtafi'a shi abin da ake kaciyar ɗan wani abu ne da za a yanka ba a yanke shi duka ba idan kin zo yankewa karki ya yanke shi ciyan ƙasa da ya sai da ma shi kenan ya tafi an daina ganin shi a ki ɗan reda ne kaɗan sai ki bar shi da raguwar tudun shi umarnin farko kenan sai kuma ta hana ta abu ɗaya wala tanhiki sannan kada ki zurfafa wajen rede shi kada ki kwakule shi kaga wannan jumlar jumla ce tauhidiyya ba ma tafsiriya ba da ta ce ki dan rede sama kada ki zabtaro kasan shi duk sakon ɗaya ne kawai dai kan ki wuce gona da shi ba a shin ni kar ki kai makura wajen yankewa wala tan abin nan ba a shin ni ki rede sama sama wala tajliki kar ki kai makura wajen rikewa fa innahu asra lil wajhi to me ce fa'ida cikin wannan kirin kaciya wannan abin da zaki fa innahu asra lil wajhi ya fi kawa ta fuska wannan na ɗaya daga cikin dalilin da ya sama da ya kawo wannan maganar kenan matar da aka yi wa kaciya ta fi zama haɗaɗɗiya har a fuska amma ba ya mata ba haka za ta zama gata nan gata nan sannan wa ahwa laha inda zawjaha sannan ta fi zama mai rabauta a wajen mijinta ba ta zama mai fitinanniyar sha'awar da za ta fitine shi ba sannan ba ta zama mara sha'awar da za ta bata ba kaga kenan tsaka tsaki wanda alkhairi na cikin duk wani abu a tsaka tsaki to wannan hadisin a yadda yake a haka kaga shi al'ahar ya ce daga maimuna akwai wata riwayar daga ummu asiya hadisan an same shi kamar daga sahabbai guda uku akwai daga ali ibn abi akwai daga anas wanda ana fitar da shi ta haka malamai maruwaita sun fi fitar da shi musamman ta hanyar anas din galibin da za ka same shi za ka shi ta hanyar anas ne to sai dai akwai waɗanda riwaya ta hadisi ba ta iya barin su su bar hadisin ya kai labari ba sannan akwai riwaya da aka samu ta aliyu ta hannun aliyu na abi talib wannan lafazin ko wannan riwaya ta fi shahara wacce aka fitar daga wajen anas al-imam al-iraqi a cikin takarijin da yawan yawon ulumuddin na al-ghazali ya raunana hadisin malalwani shi ma ce hadisi ne da yi da sauran malamai ibn hajar a cikin al-tarhisul khabir shi ma ya kawo wannan magana ce jingina ta zuwa ga shi har mu kamar yadda shi ma malam ya jingina ta zuwa gare shi al-imam hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak haka al-imam an-nasa'i da abu da sauran a take suna cewa shi wannan hadisin hadisi ne da ya akai ya zama da saboda abin da ke ciki na marwaita masu rauni riwayar anas daga abu muhammad ibn sallama da juma'i shi wannan kaula san bai da matsala wanda yake da matsala wanda ya riwaya daga gare shi za'ida ibn rakat wannan mutum da ake cewa za'ida ibn rakat al-imam al-bukhari yake cewa wannan mutumin duk hadisan shi munkarai ne zaka dai yake da riwaya ba ruwan mu da ita yi ta kasantan mu ji ta a hankali shi kuma ya wuri riwayar daga sabitul bonani shi kuma sabitul bonani daga anas to babbar dai matsala za'ida ibn abi arrafat ba ma ta bangaren ma'ana fa shi ne malamai suke ta ta bangaren ma'ana wuri da dama za ga suna kafa hujja da magana kenan kuma yanzu suke ta ta bangaren riwaya bai inganta ba amma ta bangaren ma'ana ko da koyar da mace za a yi yadda za ta yi wa 'yan uwanta mata kaciya haka za a koyar da ita kenan ko ba hadisin haka za a koyar to da kenan za a iya kawo hadisin bai inganta ba amma sai gaskata wata hakika waqi'a wadda haka take dama ga zahiri yace warawa Abu Dawud an ummi Afiya Imam Abu Dawud ya fitar daga ummi Afiya shi ma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فتانة تقتل فقط lalle manzon Allah ta da minta Allah ta fata gare shi ya umarci wata ne kaciya ta tinu da take wa mata kaciya fa kada sai ce mata idza katan ya wanci idan kin zo zaki kaciya fala tanhaki kada ki rede da yawa kada ki kwashe da yawa shine dai fa ashin mi din kenan fa ashin ni iba sama sama karki zaftare da yawa fa inna zalika ahwalil mar'a haka ya fi mayar da macen mai rabo a gombe ba za ta zama wadda za a guje ta saboda tsananin fitinar da da sha'awar ta ba sannan ba za ta zama wadda miji zai guda ba saboda ba ta gamsar da shi ko ba ta je mai sha'awar shi wa ahabbu lil ba sannan zai ya fi zama abin so ga shi miji kaga ta zama madaidaiciya kenan wannan hadisin an ruwaito shi ta hanyoyi da dama kuma daga sahabbai da dama al-imam Abu Dawud ya fitar da shi daga hadisin Ummi Afiya kamar yadda yake a cikin al-Adabul Mufrad sannan an fitar da shi ta hanyar Muhayyab da shi ta hanyar Muhammad ibn Hassan sai dai malamai suke cewa shi Muhammad ibn Hassan majhulul hadith ne da haka fa huwa da'i wanda yana ɗaya daga cikin wanda ya kawo wa hadisin matsala ibn al-mulakkin ya fitar da wannan hadisi a cikin al-badr al-munir yayi ishara kuma zuwa ga wannan isnadi ko wannan fitarwa ta al-imam Abu Dauda tare da waccan illa ta shi wancan majahuli sannan an fitar da hadisin ta hanyar sahabi ana ibn malikin kamar yadda yake wajen al-imam al-baihaqi a cikin shu'abul iman haka a cikin malifatu sunan wal athar haka imam tabarani ya fitar da shi a cikin al-awsat haka ibn adi ya fitar da shi a cikin littafin shi al-kamil haka imam hakim ta hanyar az-zahaq ibn qais ibn hajar yake cewa wannan hanya ta al-hakim a cikin isnadin akwai mandal ibn ali wa huwa da'i a cikin isnadin ibn ali kuma akwai Khalid ibn Amr al-Qurashi wa huwa adhafu min Mandal a takaice dai suka ce wannan shi ma kamar wancan ne ta bangaren riwaya hanya ce zai wahala ka samu hanyar ta iya kai labari ko ce ba za ta rasa wani abu da za a soke ka da shi ba amma kamar yadda bayani ya gabata waƙi da ma yana haka suke yi wa ma'ana hada ma'anar wannan أن الخافضة إتما تليكاتية إذا استأصلت جلدة الختان إذا أنت تنبج وننتن tsuru ko wannan ɗan ‘yar fata da ake ɗan ragewa da ta zo sai sai mata isti'isal ta tumbuke ta gaba ɗaya to da kufar sha'awatul mar'a sha'awar matar za ta yi rauni sai mata rika gudun miji kuka kuma an samu matsala fakallat habwatuha inda zawjiha to daga ne ita matar sai rabautarta da gatanta da kulat da za ta samu su karanci daga wajen mijinta za ga bai damu da ita ba idan yau wata matar ma idan ba imani aka yi sa'a yana da shi ba to matsala ta wani ba zai iya goranta mata wani zai iya cin mutuncinta in ma bai da imani sosai cin mutuncin har da tallaka da ma'aikanta kamar haka yi rikin haka yi sa'a yana da imani da addini ba abin da iya zuwa da sauki kamar da alhassan albasari wani mutum ya zo ya same shi ya kar makalla ina da yawa dan aurar mawa ke ka sani addini ne jin tsoron Allah ga aurar sai ita gare ni idan bai san ta to tsoron Allah shi zai hana ya cuce ta idan kuma yana san ta to tsoron Allah shi zai sai mata kyakkyawar kula yace amma wani shi sai ma ka san saura to shi ne yake cewa idan aka zo kacir aka rede duka sai na kusan ba ta da sha'awa to kaga a lokacin ko sha'awar da za ta yi kasa kwarai to kuma za ta samu kulawar miji ba yace kama annaha ila tara kad haka ma iya kamar yadda idan ta bar ta kamar yadda take yadda aka haife ta sai aka bar wannan yar tsoka haka lam ta'khud minha shay'a ba ta ɗiba komai daga ciki ba ko ya yake to me zai faru kuma a lokacin aka san wancan ne izdadat gulmatuha to kaga mu dai a Hausa da ce gulma gulma na barna ko ana cewa ai to a ce gulma kuma ai ya tawo amma a larabci aka ce al-gulmatu da yi wa ghainun din domma in ka sa wa ghainun din kasara to jam'i ne kuma na gulam muke gulamun guda ɗaya gulmatun yara da yawa amma gulmatun shi kuma shi ne abin nan shiddatu shahwatul jima tsananin sha'awar jima'i da mace za ta zama tana da shi kuma ita ka ba za a zauna lafiya ba in mijin shi kuma ba haka yake ba in ba ya sa wasu ta za ta rufe tana zana kaga ba taimake ta ba kenan ba taimake ta ba ta halaka kenan fa idza ukhizat minha to sai dawo tsakati ita amma idan aka dan ɗibi wani abu daga jikin wannan yar tsoka wa abaqat fa idza akhazat minha idan mai kaciya ta dan ɗibi wani abu wa abaqat kuma ta dan rage wani abu yana nufin wa abaqat minha shay'a kana fi dalika ta'dilan lil khilqati wash shahawa to wannan shine ne daidaita halittar ita matar a fuska za ta zama abin ban sha'awa ga mijinta sannan kuma a sha'awa za ta zama tsaka tsaki da kazalika da annakum ummatan wasaqa sayyidul umuri awsatuha hada malai wannan ma'a annahu la yunkaru an yakuna qatfu hadhihi al-jilda 'adaman 'ala al-ubudiyya yanzu wancan ya bayar da abin da ya shafi kyau da haduwa da kara haske da kuma daidaita sha'awa kaga wasu ababe ne da suke da tasiri kuma a zamantakewar aure idan aka alkinta su aka yi amfani da su yadda ya kamata da kyakkyawar niyya to sai a sami lada kaga kenan ba za a saka su a dajira ta al'amalu da ubudiyya mutlaqan ba kamar yanzu misali a ce cin abinci zai iya zama bauta ga wanda ya kyautata niyya ya ci abincin da niyyar bautar Allah wani kuma zai iya ci shi bai zai saba ma Allah ba amma ko bai wutar Allah ba haka dai abincin ya kare ba na da wani amfani ba sai ce ba lada ba zunubi to shine ma dai ce kari akan wancan la yunkaru an yakuna qatwa hadhihi al-jiddati alaman ala al-ubudiyya babu mai musun cewa yanke waccan fata wani tambari ne ko wata alama ce ta bautar Allah ita matar da ta yi to ta yi wani abu na bautar Allah ko iyayenta da suka yi mata tana karama sun mata wani abu na bautar Allah fa innaka tajidu qat a qarfil uzni domin za ka sami malam zai wawo misali ne suna cewa da misali ne abubuwa ke fitowa tsara illa illa kowa ma ya gane domin aikai idan ka koma shekarun baya na tarihi kuma abin ya faru a gaban ma ne shari'a ko kuma masana shari'a to za ka samu yanke wani bangare na kunni wa kayyal jabhat da yin lalas a goshi wa nahwa zalika da kwatankwacin haka fi kasirin minar raqiqi amma a da yawa daga cikin bayi a wancan karan da suke mallakar bayi wani sai ya zo ya samu yana da bayi guda hamsin sai duba saitin kunnunsu a yana zai balla wani abu ya tsige wani abu ya yanke wani abu sai ya yanke jinya sati dai sun warke shi kenan su da duk inda suka je ta dai ka gabawa da yankakken kunni ta ƙasa ko ta sama ko ta gefe ko ta waje ko ta ciki to bawan wani ne to wani sai zama ita ce alama ko kuma wani sai ya lalata a goshi sai zai dan samu wani abu sai dan sa shi a wuta sai manna wa bawa sai tambarin shi ko alamar abin sai ta fito duk wanda ka gani da wannan kace a wannan kaga bawan gidan su wane ne in ka ga mai girma irin wancan bawan gidan su wane ne in ka ga da faffi bawan gidan wane ne in ka ga budadde bawan gidan wane ne in ka ga mai kanke haka haka kowane gida da irin nasu kowane gida suna da irin nasu to wannan sai zama alamatan da rafihin alama ce ta cewa su bayi ne wa ubudiyatihim kuma akwai bautar wani a kansu hatta ila abaka har idan wannan bawon ya gude daga ne shi rudda ila malikihi bi tilkal alama sai a dawo da shi zuwa mamallake shi ta hanyar la'akari da wannan alamar kaga yanzu ana fadar wani abu ta wani wurin sai ga to ai kamar an zalunci bayan amma kuma ta wani bangaren sai ga ana gaya maka al'umma ce da ta rayu cikin ni'ima ni'imar da yanzu ba ɗaya bisa gomanta kayan mutum ne zai bata wanda ya tsinta ka ga ya aje hidimar shi yana neman mai kayan terar da ya gan shi ya ba shi kamar yadda ake misali wata wayar ka ka zo ka cire abubuwan cikinta a cikin sikirin din daga sama ka manna wani abu na adireshin ka da lambar wayar ka adireshin ofis adireshin shago adireshin gida ta fashi wani ce ma ce Allah na gode ma Allah na tsinci waya amma daɗin abin akwai adireshin mai gida ina laifin kun je wa'azin kasa ya kira ka ya ce to zan sako ta a mota zan biya kuɗin mota sai kuma ka karɓa nan sabon gari amma yanzu zai yi tsinta a kusa da kai ma yana kallo kana kewaye kewaye ya taya ka nema ma to ka bai na alamta maka yadda suka rayu da rayuwa ta ni'ima wannan shine hakikanin ni'ima in ya bace sai a dawo ma me shi da shi ta hanyar la'akari da wannan alama wa ma yunkaru an yakuna qat'u hada tarfi qat'u hada tarfi alaman ala ubudiyyati sahibihi subhanahu to yanzu kenan yanke wani abu na waccan tsoka a jikin mace wacce za ta daidaita mata sha'awa ta ƙara mata hasken fuska to ba zai zama abun musu ba idan ya zama alama ce ga bauta ga Allah idan har an ba wani bawa alama dan a tantance shi bawa ne ga wancan mutumin idan an ma mace wannan ba zai zama da mamaki ba idan malamai suka kirga shi a cikin tambari ne aka yi mata na cewa ita kuma tsantsar baiwar Allah ce to kaga kuwa ranar lahira mutum ya kai shi na cikin bayan Allah ya kashi da yanke saka yace hatta ya arifan nasu har mutane su gane anna man kana kadhalika fa huwa min abidillahi al-hunafa'i duk wanda ke da wannan alama ta kaciya to kenan yana da yana ɗaya daga cikin bayan Allah sona ba'i masu bin tafarki na gaskiya fa yakuna al-khitanu alaman li hadhihi sunnati allati la ashrafa minha da wannan sai ya zama kaciya ta zama wata alama ce da ita waccan sunna da baka da wata sunna da ta kai ta daraja ma'ama saboda duk ibada ko sunnar da za ta buga maka da cewa Allah ya yarda da kai Allah ya karɓe ka Allah ya sa ka a cikin naji yanzu kai wata sunna kake da ita da ta wuce wannan sauran sunnoni da za ka yi don hafa fitikarka ta samar maka da wannan alamar sai ta wannan wannan ibadar ta kaciya kai tsaye ita ce alamar na fatar an gana wutar sauran sunnoni da za ka yi fafitikarka su samar maka da alama to ita kuma kaciya ita ce alamar yanzu kaga sauran sunnoni mataimaka ne ga samar da alamar ita kuma kaciya ita ma aiki ne na ibada na sunna amma kuma ita ce alamar yake cewa ibada wanda na asharafa minha ma amma fihi min at-tahara kaga abin da ke ciki na tsarki wanda bai mutu kaciya bai da gani ne yasa Allah ke namal mushrikuna najas mushrikai ne gasa ne har da rashin kaciya game da su najasa wannan kuma za ka saboda in Allah ya kaddaro abu ko ya faɗa abu ko an so ko an ki sai ta faru kawai yanzu ka aje kyamara ana wani taro da musulmi da arna kawai ka kafa kyamara ka ga an an ci abinci an sha ruwa za a shiga bayi ka sassa kyamara a bayi ba dan a ga al'aura ba dan a gane kazali a gane dan gayi dan in sukan da wata kyamar yadda arna ke tsarki idan ya fito ya taba biro sai ka dafa jira ko zai lalace sai ka saka shi a cikin ruwan gishiri dan viruses ne da bacteria bai taba taba ruwa ba haka ne ke kawai da toilet paper ba abin da ya dame shi da shashare ya waye ya waye ya dawo kuma wannan baran shi shi ne yake da haɗaɗɗe da aka mushirkai najasa ce daga cikin najasa su rashin tsarki a tare kaciya ƙari akan rashin tsarki na imani wannan zafa da tsafta saboda wanda bai da kaciya wannan fatar za ta rika riƙe ababe wanda zai zama kazani bai da ko da ba ta taɓa tsarkin shi ba wajen ibada to za ta taɓa tsaftar shi kamar yanzu mutum ne a ce gwamna misali ko wani sanata ya fito amma yana shi duk fansa ya za ka gani har ɗan jarida sai sun rika bugawa sanata ya fito idan shi da fansa to amma sanata ya fito zai da kaciya wallahi za zai fito da fansa dan ma ɗan jaridan su ba su karanta nan ba ne kila da turanci suka yi boko suka yi jaridar ba da kila larabci ba amma wanda ba a yi wa kaciya ba shi ne ya kamata a rika ta ka tsantsan da shi kazani ne in an zo za a raba dabino a ce a wani rabin ka ya kuri ba za a raba saboda kazani ne wasila tana cin kaciyar nan akwai ƙarin ado ƙarin ado sannan wata adilin sha'awa da kuma daidaita sha'awa za ta daidaita sha'awar mace sai ya zamana ba za ta samu matsala da mijinta ba ta ɓangaren bukatu na sha'awa sanin sha'awar ba ce mata yawa ba da shaidan zai amfani da wannan dama ya fitar da ita faraka sabanin arna su dama ba sa yi bal yanzu ma ya karta suke yi har suna amfani da miyagun musulmi suna kokarin ganin cewa sun kore ta وقد ذكر أن أنبتا في حكمة قبل النساء زمان الحكمة اللي هو ما تاكاتشيا أن سارة سارة ما ترمي لنا إبراهيم لما وهبت هاجر لإبراهيم lokacin da ta ba da kyautar hajara ga annabi Ibrahim wannan kisa ce sananniya sun yi tafiya ta fada a hannun wani azzalimin sarki ta tsara tun ta ki takuwa ne saboda kariyar Allah da ta samu a ƙarshe dai ya ɗauki baiwa hajara ya bata yana ba ta ita kuma sai ta ba shi ta ba shi kyauta shi kuma sai ya kwanta da ita fa hamalan sai ta samu ciki ita kuma tsara ita ma ta daɗe bata haihu ba sai hankali kuma ya tashi fagarat sarat sai sara ta ɗauki shi hankali ya tashi to kasar kuma mace akan kishi ba za ka hana ta gaba ɗaya ba ma gaba ta kishin ka to kuma akwai matsala kada ya kishin ya yawa ne amma mutum ce baka tana son kishiya akwai magana zai iya yiwuwa amma ba a dadara ta na din ɗan kaɗan amma sai ta ce ba daɗi. Sara in ta ɗauki matan nan ta ce mai gida ga wannan na baka, kamar ta ce mai gida ga wannan na baka ko ƙila Allah ya ba da rabo. To ka san akwai abin da akan faɗa a fatar mai ƙila bai kai shi shi ba. Na kai cewa ne ga kwarin gona ta nan ka noma, ka ɗan sa shinkafa, kawai malam sai shinkafa ta haɗe. kamar china sun kawo mai dauki in ba a sa ba duk ya kosa ya kwashe ba daga karfa da ka ce a sa shinkafa dama iya kwatar baki ka so ne ya sa shinkafa shinkafa ta fi karbin shi in ya zo kewaya sai dai rika yi a boda boda ba haka shigo ba ta fi shinkafa ta kyau amma ta kwaci to ita ma kamar kila haka ta yi ba za ka zarge ta ba a nan mace ce kuma ɗan adam to shine da abin ya mata zafi yanzu matan nan daga kyauta za ta zo ta haihu ta mallake gida shi ne fahalafat sai ta rantsi da ta kafa anna min ha talatata a abai ta ce wallahi sai na yanke mata gafai uku ta riga ta rantsi kuma matar annabi ta rantsi kuma ka ce ta fasa ai kullun sai ka fara kuma ta riga ta ɗibo da zaki tunda ka ji ta rance ai abu mai zaki fa kafa ibrahimu an tajjida a anfaha wa taqaza udnaiha sai annabi ibrahim ya gama aiki da wahayi idan mutum ya zama mai biyayya ga masu aiki da wahayi to ya ba zai samu matsala ba yanzu in wani ne uwar gidan shi ta rantse da Allah sai ta yanke gabbai uku na amaryar shi me zai in ba ta zai ce to da ke zan fara ko kawai sai rubuta to gabai uku ko to saki uku kenan bayan kuttu ma'udina in kun gara zan kara sai annabi ibrahim ya koma ce kai kai in ba da mata sai da siyasa da ya sanya da matan nan ina jin tsoron ta zo ta yanke mata hanci gaba daya amma ya ba hanci ai an bai da hannun abu ba baya wa ƙudunai ha da kunnuwan ta biyu don samu wata wuka da ke kawai ta tsaftar hancin da hanci irin na laraba ko ko na jajayen fata ta tsaftare mata kulli ya fi mutum ba kulli ko irin da gaba ta da kyau kullum ne da bai fito ba yana can amanne saboda zana shi aka yi shine fa amara bi tasbi udlaiha sai kira tsara ya ce zo a yi zaman sulhu ke riga ke dan sai kin yanke gaban ta ba abin da za a yi a lokacin mata ba ta haku da kunni a makalatan dan kunni ba ba san shi ba yace abin da za a yi ki huda kunninta haka huda wannan kin yanka da yake nan haka kara huda wannan kin yanke biyu kenan wa qitalaha sannan ki mata kaciya shi ma yankewa ne zai ki kan yanke wani abu daga wannan yar tsokar shi kenan kin yanke ga bayu idan kin yi rantsuwa kuma kin cika yanzu to wani zai iya cewa amma shi annabi Ibrahim me yasa bai sa ce kafara ba zai iya yi wani kace ce kafara zan ci an bare na mata waye oke waccan ka fi so to sai ka hudo sai inda za a yi bana yanzu ka ga ita waccan ba a taba huda kunni ba mace da girman ta kace ta zo ta zauna a huda kunni ai za ta san ko an yi kunnin ta kaga ita kuma wannan an zo ana huda kunni uwar gida na tsaye ko ta rike kunni suna huda ta ga tana tuntujewa matar ai ba da riki kenan kaga ta dan buri da Allah ne idarar jami'i kenan ta dan samu sauki to shine sai ta huda kunninta wa sara zalika sunnatan fil nisa'i ba'd sai wannan ya zama sunna ga mata har zuwa yau wannan kisar yadda malam ya kawo ta a nan ya kawo ta cikin raunatul muhibbi shi mun qayyim kenan dausayin masoya wanda littafi ne kake ne da irin wa'annan matsaloli yake cewa malamai ke cewa haka kisar take a cikin littafai an tambayi zai ka kamar ko ibnu ba ko wani daga cikin malaman kasar Saudiya cikin wanda suka rasu malamai a ranar Islamic Islamic ake tambayar su wani zai ce game da wannan kissa yake to gaskiya wannan kissa ce wanda shi a iya karatun da yi ba zai iya ta inganta ba ko ba zai iya ba ta inganta ba amma dai ya ga manya-manyan malamai sun bijiro da wannan kissa ibnu hajar ya faɗe ta a cikin fathul bari mujalladi shida shida al-imam al-bayhaqi shi ma ya kawo ta ibnu asakir a cikin tarihin shi shi ma ya kawo ta ibn abi zaid al-maliki a cikin littafin shi kitabun nawadir wa ziyadat shi ma ya kawo ta imam suyuti a cikin ad-durrul mansur fi tafsir bil ma'thur ibn al-jawzi shi ma ya kawo a cikin wani littafin shi mai suna akhbarun nisa da sauran su malamai da dama duk sun ambace ta ibn kathir ya kawo ta a cikin al-bidaya wa nihaya to kaga ba za ka zo kace ba haka bane yadda ta shaharar nan abu ne mai wahala wani ya kore ta ya ce bata inganta ba daga lokacin aka samu hujin kulli na mata ina ga nan gaba malin zai kulla mana babi guda akan hukuncin huda wa yarinya jinjira mace kunni shari'a ko cin zali daga haihuwarta kawai a huhu da kunnin kuma yadda ka je neman mace ga kawai kunnin ta irin naka ba huji to za ka ce to wannan ma to sai na zan ada ko da akwai wani dan makala ko akwai dan makalan nan zai iya fita da wuri fa amma aka huda ya ratayo aka ratayo shi ya samu duka bayan makalu to sai ga an dade ana gayu da shi wannan kisar ma ibnu abdul bar ya faɗi ta cikin al-kamhi kuma da aliman bayan ya faɗi ta cikin shu'abul iman wala yunkaru hada babu mai mutum wannan kama kana hukda usta'i malainata wala yunkaru hala ba wanda zai mutu cewa wancan shine kissa hujin kunni ga mata a tarihi ba wani ba na jin da wani mutum da zai ke fitowa ya musa yace kama kana mabda usta'i kamar yadda mafarar sa'ayi da alhadai ke yi bainar safa wal marwa a fara daga safa karkare a marwa shauki bakwai sa'aya hajara bainar jabalai sa'ayi kaiwa da komo wanda Hajara ta rika yi tsakanin duwatsun guda biyu tattake duk ne halittuta tana mai neman abinci ga sabon haihuwarta jinjirinta wa kana kama wa kama kana mubda'u ramyin jimari habba isma'ila li shaytani kamar yadda mafari asali da tarihin jifar shaitan tsakoyi da annabi isma'il ya rika jefa wa shaitan dan ma zahaba ma addini lokacin da ya tafi tare da baban shi don a yanka shi sai da na kokarin ya kece shi a matsayin shi da dan jarida ja'iri dan ya shi hira da shi ya zuga shi idan ka ba mutane wuri ya rika dinka dutse yana tsita sifar shi fa shar'a Allah subhanahu wa ta'ala li ibadihi tazkiratan wa ihya'an bi sunnati khalili dan Allah madaukin sarki ya shar'anta wannan ga bayan shi dan ya zama tuni da kuma rayawa war sunna ta badadi ta annabi Ibrahim alaihi salam wa ikamatan da zikiri da kuma wanzar da ambatai wa izaman da ubudiyyati da kuma girmamawa ga bautar shi kullum mutum ya tuno sai ga eh girma ne na Allah ya bayar da umarni kai kai malaiki wannan wa adam Allah madaukakin sarki shine masani a takaice wannan bari ya tattauna mana akan fa'idodi da ake samu da kaciya in aka yi wa namiji ko kuma aka yi wa ya mace matsali na takwas fi bayanin kadarin da biyu a kazu fil khitan cikin gwargwadon abin da ake ɗiba lokacin kaciya a bayanan da so gabata ya san mana tsokaci game da me ake yankewa a wajen kaciyar mata ɗan kaɗan ake taɓawa to shi kuma kaciyar namiji yaya ake yaya ake yi kana abu da barakat fi kitabihi ala ghaya abu da barakat wanda ke cewa majiduddi kakan shehu islam ibn taymiya ne yana da littafi mai suna muntaha ala ghaya fi sharhi al hidaya wasu malamai suna ga lalle wannan shine littafin mai shehu islam za ka shi hamshakin malami ne da duniya ta san shi maki so da ki ko ki da ki ba to haka mahaifin haka kaka suna ka tsaltsala silsila ce ta zurriyatun ba'du amin ba'du wanda za ka iya kuma asali ya zama fitacce ne ka ita albarkacin magudin hijira ko in za ka yi ta musibin nan suka yi yawa za ka yi an dawo irin wancan zamanin masu zaman karkara suna tabarwa suna dawowa ilimi to shi ma ya yi taimiya garin su Harran wanda yake ƙasar Turkiya yanzu haka musiba ta yanke ta kata ta auka magarin kana fitowa ko sai ka ya kama kai yanka fa gidan ku baban ka ya fito sai dai ya godiya ko ya bada hakuri dan ka ne ya rishi saboda sun zama jaraba shine iyayen suka ce a kwashe yaran nan kawai mu koma gani ibnu taimiya ce da wayen siyasar sadda aka goyo su aka shigo gari to kaga wannan hijira ta zama alkhairi dan bisa kyakkyawan sa da an baro shi a kauye kai sai ya ji labarin shi haka ya shigo binni ta Allah kuma ya sa ya zama wani hamshaki babu barakat a cikin littafin shi ala gaya kaka na gudu taimiya kenan ya ce wa yu'khadhu bi khitanin rajuli ana tiba ana yanke fata a lokacin yi wa namiji kaciya jildatul khashafati abinda ake so mai kaciya ya cire shi ne fatar da yake da kyakkyawan zato ko tabbas iyakar da ita ce ta rufe kan azzakari ka shafa kenan malike wa'in ne ta tasara ala aka da aksari hajaza idan ya taƙaitu game da yanki kaso mafi yawa na ita wannan fata da ta riga kashfa to jaza yayi ba san sake kaciyar ba abinda yake nufi ita fatar ta rike da ta rike hashfar sanan naci kuma an san gwargwadonta kila ta wajen tsawo za a ce an san iya inda take ta wajen faɗi misali ya kamata tana kan iya nan ne mai abin da ya zo sai ta tsago sama ya ɗan rago wani kaso na ita wannan fata sai ya baro ya raguwar kaɗan sai yanke mafi yawa kama in dai ka kifar ta fito aka ce dan wancan raguwar ba za a zo a ce ba ta yi ba sai an koma an sake a jaza kaciya ta yi kuma a kyala wanda aka yi wa kaciya wa yusta hako da kafiratin jariya an so ga wacce za ta yi wa mata kaciya an la ta hifa kada ta ƙetare iyaka an an ce hafa ya hifu abin nan kenan zalunci zalama yazlimu shine mujawazatul haddi kishiyar al'adl al'adl shine tsayawa inda ya dace kishiyar adl shine az-zulm az-zulm ketare iyaka da wuce inda ya kamata mutum ya tsaya idan mutum idan ka zo kaciyar ba a so ta ketare iyaka nassa ne haka shari'a ta nassantar wa hukiya an umar har hakaito daga umar dan khattabi annahu qala lil khatinati ya faɗa ma wata mata ne kaciya aba fi min shay'a idza kafatti ya ke ne kaciya yar wannan tsokar to ki rage wani abu fa kai ki kwace duka wannan umarnin shi yake bayarwa fa qala al khallab fi jami'i al khallab ya faɗa cikin jami'in shi yace zikru ma yuqta'u fil khitan ambatan abin da ake yankewa lokacin kaciya kisan ba musulunci ma ba ba addini bane to bai da wannan tsare tsare inna dina inda lahi islam ita akbar ni muhammad ibn al-husayn an al-fadl ibn ziyad haddathahum kana su'ila ahmad an tambayi ibn hanbal kam yuqtaqu fil khitanat wai me ya kamata a yanke ne lokacin da za a yi wa namiji kaciya kawai sai ba da tunkulalliyar amsa ya rage da mai kaciya ya la'akari da namijin ya ce hatta ta budu wani hashafat kawai ya yanke fatar da yanke ta zai sa hashafar mutumin namijin ta fito kawai shi ke nan a za amsa ta ilimi ba fara ne abdulmalik almaimun kan kultu ya abu abdullah na ce ya baban abdullahi mas'alatun su'iltu anha wata tambaya ce aka tambaye ni game da ita khattanun khatana sabiyan falam yattaqi wani mai kaciya ne wanzani yayi ma wani karamin yaro kaciya amma walam yattaqi bai yanke gaba ɗayan abin da ake so ya yanke ba ma'ana bai kai makura wajen yanke inda ake so ya yanke ba to gaskiya ni ban san amsar ba fakala sai kuna hanbal yace idan kana la khitanu qad jaza nisfan hashafati ila fawqin fala yuqtad bihi idan dai kaciyar ta ƙetare rabin hashafar zuwa ɗan sama kaɗan mana daga tsakiya kaɗan yi ƙasa kaɗan abin da yawo sama na hashafar ya fito sai ce fala yi sadduri ba a damuwa da ɗan kaɗan ɗin da aka rage kamar da wani zami da ya zo sai ya raba fatar ga nan shine kasan farko ta sama nan kasan farko da ke biye na tsakiya in ana sa kaciyar yadda ya dace to nan za a yanke sai ya dawo ya rage ɗaya bisa uku ta ƙasa wannan ba buƙatar a ce a zuwa sake kaciya kaciya ta yi duk da fiye da rajin hashafar ya fito ya ce da annal hashafata tablis kamar an tambaye shi to me yasa ta ce ita wancan fatar ba za ta ke zuwa ta girma ta rika hashafar ba sai a ita fatar da aka rage ba ta girma ita kashafar da aka fito da ita wadda ba duka ba ita ce take kare girma wa kullama ghadi wat yartafa'at al-khatina duk sadda ta girma sai ta kare rufi sai ta kaciya sai da makaciya ta yi da su sai suke cewa ba za a sake ita kaciyar ba kuma kare sannan sai ya ce mani idan kana dunan nisi amma idan abin da aka yanke bai kai ragi ba Ran misali, mai kaciya da ya zo fata ce ya ga ɗaya bisa uku ga tana. To sai ya ɗauki ta sama ya yanki, sai ya bar biyu bisa uku. To shi na Ahmad Ibn Hanbal ya ce kai, gaskiya a kawo. Ina jin tsoron fa ake kaciyan nan ta kai sai ba an sake kaciyan nan, ina jin tsoron ta zo an sake ka. To da haka me wanda aka yi wa kaciya dai sha zafi. Kurtu da sai na ce maki. فإن الإعادة عليه شديدة جدا أكرمك الله sake kacin nan bayan na farko zafi ba wanda ba za a kacin nan ba zai sha bakar wahala wala allahu kar ya kafu alaihi da adata kai akwai yiwuwar ma a kara makalla in ya gane za a sake kacin nan ya kiyarta ita kawai shi abu ta haka sunna da ta samu kawai aiki da ita kalai ya faɗi ibn hanbal ya ce ish ya faku ale wannan larabci ne za ga darijiya ko aniyar yanzu suna aiki da shi har a tashoshin talabishin ɗinsu to sai ba da suka ce ai kalmar ba ta yau ba ce tsohuwar kalma ce yana da zai ta gyare ne tsohon nama amma dai larabci na baya ba sai da mana bai amfani da shi sai ake ga kamar kalmar aniyya ce ko darijiya ana iya cewa ish da yi wa alhamza kasara ana iya yi wa alhamza fatha sai a ɗaura yawo sai a ce aish idan an ce aish to wani abu ne aka yi abbreviation a larabci ma akwai abbreviation asalin zancen shine ayyu shay'in ya kaku alai me yake jin tsoro in an ce za a saki to shine sai ce ish ya kaku alai yi ya kafu ne an cire yawon ta shai an cire alhamda kaga zai zama ayi in aka kalli wasu suna tarkira in kuma aka ce yi dan dai samu laraba suna faɗar haka alimamu sabari a cikin tarihin sabari ya yi amfani da wannan kalmar ibn hindikan wani hamshakin malami ne da aka yi shi a shekara hijira na da ɗari shida da hudu shi ma yana da littattafai da yawa amma littafin shi da ya fi shahara kuma aka san shi da shi kuma Allah ya sa mai albarka shi ne littafin shi wasiyat al-aya littafin ne tattara tarihin magabata yana mai la'akari da shekara da su to shi ma ya amfani da wannan kalmar ibnu mansur al-afriki gwanin nan masanin harshe wanda yake da kamus dictionary na larabci cikin volume ashirin da volume goma sha biyar kawai kalmomi yake fassarawa to shi ma ya amfani da wannan kalmar sunan littafin nashi lisanul arab wani bawa da ake cewa ya kutu hamawi a cikin mujamul buldan yana littafi mai kaunar mujalladi shida ya ce shi kuma tarihin garuruwa kawai ya rika tattaunawa shi ma ya yi amfani da wannan kalmar al-asfahani wani dan shi'a ne yana da ra'ayoyi na shi'a yana littafi mai suna al-afani littafi ne na adabi da sauran matsaloli shi ma ya yi amfani da wannan kalma za ka dai kalma ce da tsantsiya ba ta yau ba su da dan an ganta nan a ce har amur ibn hanbal da aka haifa shekara ta ɗari da hamsin bayan hijira dan ya faɗe ta ba zai zama da mamaki ba ya ce in ya kafu alai ayu shay'in ya kafu alai a me yake jin tsoro dan ce za a sake menene na damuwa menene na damuwa wa ra'aytu shughulaka al-i'ada ni ko ina gama saukin sakewar idan kanat na fitanatu fi aqalla min nisfi al-hashafati ila asfa in dai har fatar da aka yanke wacce take kan hashafa kasa da rage ne don an sake ba zai wahala ba da ma a ce abin da aka yanke ya wuce rabi ne to Ahmad ibn Hanbal ce nan ne nake ga zai wahala kuma kaga ya bada fatawa yana cewa ina ga ba bukatar a ce a sake in dai abin da aka yanke ya wuce rabi wa sami'tuhu yaqulu sai kuma na ji shi ma yana cewa hada shay'un la budda an ta tayassara fihi da fitana yace kai ba wannan wani abu ne ba makawa sai an samu saukin kaciyar nan matukar abin da aka yanki na fatar da ke kan kashafa bai kai rani ba to ba makawa an zo sake kaciya dole kam sai an samu sauki wannan sauki ma lazimi ne a same shi kada ibn sabbat ibn sabbag shine muhammad ibn abdul wahid ibn ja'far malami ne da ya rasu a shekarar hijira na da ɗari hudu da saba'in da bakwai a lokacin shi shi aka bar wa jagorancin malhabar malikiya a malhabar shafi'iyya dan babu wanda ya kai shi kamar shi dai hatta da imani da takawa yana da wani littafi da ya samu shi suna ashamil mun ga ce kamar me kawai da ya faɗa a wancan littafin yake cewa alwajibu ala rajul abin da yake wajibi ga namiji an yaba ba ala dillata allati ala alhashfati ya yanki wannan fa yana magana ne idan mutum shi ne wa kanshi kaciya a wannan kuma yi ba shi ne galibin ba mutum ya yanke fatar da da take kan hashafar shi hatta kan ta shifa jami'uha har iya inda yake amsa sunan al-hashafatu ya fito fili wa falmar atasala ha abu zaratani amma ita mace tana da tsokan nama kala biyu ne a cikin al'aurarta daya a ita ake tabawa in an lokaciya daya ba a tabawa ihdahuma ta farkon su ita ce bakaratuha budurcinta to wannan ba a taɓa shi wal ukhra hiya allati yajibu qatfuha ta biyun ita ce ta waje ba a yanke ta wa hiya ka urfin wani abu ne da ka san tukkun zakara fi a'alal farji wanda ake samun shi daga saman farjin nata baina shafaratai ko baina shukurai tsakanin bangarorin farjin nata guda biyu wa'iza ko tsaye a tabbafi ya baka asluha kan nawaci in aka ɗan redu wani abu to sai a bar raguwa tushen nanan da sauran gangar cikin nanan sai ka gan shi kamar ƙwayar dajiyo in an ce annawatu shi ne wani ɗan kwallon kwallo a wani abu mai ɗan tauri tauri za ka iya samun a cikin 'ya'yan bishiya shi ne annawatu waccan kalmar ta al'urufu in an ce urufu ko dan zakara na ce mishi urku sannan al'ada ma ana ce mata urku ikirari ma lokacin da kai ma wani kuskure ya zo ya ce kayi man kaza kace ya kuri na yadda na yi wannan ikirari na ce mishi al'urku kuma kalma ce da take musallata na ce musallat shine wasalin ta guda ɗaya daga cikin harafin ta guda ɗaya zai iya ɗaukar wasu sula uku kuma kowace kalma ta ba da wata ma'ana ta daban haka za ka iya cewa arfu in ka ce arfu kanshi kenan kanshi abu abin da zai zo ya rika kanshi kamar wani mai waƙe yana cewa laulai da adon na da ma jawarar ma kana yi urafu harfu hibi la'u hibu harfi la'u baikin wuta da ake bakka wa turaren wuta da ba zai kai shi ba muka siyo turare daga maiduguri ka dan samo wuta haka ta kara ka sa miki ba zai kai shi ba in kana so turaren maiduguri ya kai shi samo garwashi irin na itacen marke ko wani abin nan ko kon sai za ka ji ɗakin ka ya ɗaukar shi wannan mutumin yana waka ne ke in ka ji ka a rayuwa a matse to akwai wani alheri da ake so a taso maka ne wanda aka rinka baka ba zai taka ba yanzu ka tattara 'yan Najeriya mu ne a Saudiya hannuwa da wani ba haka za mu zama ci ma zaune amma tunda gwamnati ba ta komai kai zuwa za a yi ruwa ya ce ai tallafin gwamnati bana ya ishe ni na gani a budget miliyan biyu kawai za a ba saboda ya'ya da mata a na Najeriya kai ka rika ma ga sunanka in ka leka haka wani sunan ku iri dai sanata ne ci ne ko ba kan ɗinka ba ne ba komai ba ne kuma kila an kara distinguish kuma na gaba distinguish to kalmar akwai arfu akwai irfu akwai urf shi ibn malik din yayi wani dogon rubutu akan wannan babin duk da ya zo daga baya an riga an riga shi yace wa qala li juwayni imamul haramaini wanda yake masa da juwayni hamshakin malami ne yana da gudunmawa mai yawa a babi na usulul fiqh yake da wannan littafin usulul fiqh inda kusan kowa ya san shi da yake mashi alwarakat na ce dan karami ne malai suka ce littafi ne dan karami a shafuka amma fa'idodin shi ba su tarin yawa ba yadda za a yi wani da ke so ya koyi usulul fiqh da zai wadatuwa daga wannan littafin an haife shi a shekara ta 419 in kana so kawai zara da ta haife shi a shekara 419 hijira na da ɗari hudu da goma sha tara ya rasu a ɗari hudu da saba'in da takwas babban malami ne na shafi'iyya ya faɗa a cikin wani littafin shi da yawa suna nihaya ya sa mai suna nihayatul matlab fi dirayatil mazhab suna littafin kenan mujallabi ashirin bolum ashirin sai ka ce aljanu ke musu rubutu in dare ya yi su kuma aljanu ba sa zuwa gidansu saboda ana karatun surutul bakara shi ne imamu rujuwaini yake cewa almustahabu abin da yake dacewa sun rijali ga maza tasqul qulfati a yanke wannan fata wa hiya al-jildatu allati tabshal hajaba ita ce fatar da ke rike hajaba wal garadu manufar yankewar shine an tabruda hajafar da fito fili walau furida da bisani za a kaddara miqdarun minhu ala al-kamrat wani gwargwado na wannan fatar ya zo kan azzakarin sai dai la yanbatu ala safhil hadafa bai shimfidu ya zo har ya lulluɓe hashafar ba abin da yake nufi zai iya yiwuwa wani tun daga haihuwar fatar da ke kan hashafar ba ta zo ko hatta haɗe ta rika hashafar ɗari bisa ɗari ba a da ta zo ta ɗan fara hawowa sama nan ma ta ɗan hawo ta ɗan hawo amma in ka leƙa za ka ɗan rika ganin kan hajjabar ita da bisa kaddarawa da za a samu haka fa yaji buƙatuhu hatta la tabqa da jildatu mutadanniya yana nufin kada wani ya ga ai wannan ma wannan ma ya zai da kaciya in ka ma dan leƙa da ne ka ga hajjabar nan ana gani ba ta ma iya tabawa amma ɗan kaɗan yace wannan bai hana ya zama tilas a yanke ita fatar hatta la yabqal jilda har ba za a bar wata raguwa ta fata ba mutadalliya wacce ta gangaru ko ta shimfido ta kwanta akan hashafar mutum wa qala ibn kuj ibn ibn kaj ana tana ya ibn kasim yusuf ibn ahmad ibn kaj ya rasu a shekara ta 405 hamshakin malami ne a mazhaba ta shafi'iyya yana cikin manya-manyan ɗaliban ibn al-qassan an ce ana ba da misali da shi a jarabar hatta a mazhabar shafi'iyya babu wani littafi na shafi'iyya da bai haddace ba ita ka san makalaitu inda ya kara goma shi an gama to shi ma ya jagoranci mazhaba bayan al'amura sun tafi kafin rasuwar shi yake ba zai ki ta ni a wurina yakfi kasu shay'in min al-qulmati wa in qalla ni ina ga kawai ba duk ɗan abin da aka samu aka yanke lokacin kaciya in dai har ba ta ɗan leko ni ina ga yayi komai kankanta shi amma bi sharfi da sharaɗin an yattauke bal qat'u tadwira ra'siha yankan da za a yi ya zama a kewaye aka yi kafin kila wani ya zaka da ce to an zo kaciyar daga nan sai fin hashafa a tiba kwata sai a wuce sama sai a yanki sauran nan gefen ko ba a yanki komai ba sai fatar ta fada haka yake bai yadda ba a a a rika yanka ta sama ana yanka ana wukasa ana wukasa amma a kewaye amma da wannan ba sauran kanji bai kama da yake kai ba karfe jumhur ke kai ba shi yana nufin koya aka yanki wani abu ka kyala mutane ba sai ka matsa ba ba sai yi kaza ba sai yi kaza ba yace a gwargwadon abin da ake so a yanke shi ne gwargwadon abin da jumhur suka ce kenan abin da zai fito da ita kashafa in ya fito da ita shi kenan وقال الدويني أن بكدار المستحق في النساء والبلاء بالله يئس أينكي أو جماتا ما ينطلق عليه الاسم أبدا ذي ذاتي بسوى أن يوم تكاتيا قال يكي في الحديث ما يدل عن الأمر بالإقلال abin da ya zo a cikin hadisi akwai abin da ke nuni da cewa in an zo yankan a karanta fa qala li qatinatin ashirni wa la tanhaki ay utrikil mawdi'a asham in kin zo ka ce ki dan bar raguwar da tudu tudun shi wal asham al murtafa al murtafi wuri ne dan tudu wa qala al mawardi al imam al mawardi yana cewa wa sunnatu an yastawiba al ulfata abin da yafi dacewa shine mutum ya gane ita wannan fata a kewaye ta da yanka allati tadkal hashafata bil qat'i min asliha wannan fatar da ta rika kashfa a kewaye ta ta hanyar yanke ta daga asalinta wa qaddu ma yujziku fihi alla yatagashsha biha shay'un min al hashafa mafi karanci ga kaciya ga namiji kada a rage wani abu na fata wanda zai rufe ita hashafa shine mafi karanci wa ma fasil mar'a amma ka ce da za a yi wa mace fa huwa qat'u jildatin fil farji shine yanke wannan yar fatar da ke cikin al'aurar mace fauka madkhalil zakari dan sama da inda zakarin namiji zai shiga wa makharajil bawji da kuma mafita fitsari ala aslin kannawati wanda tushen ke komawa ya kasa kamar dan wani dan dabino wa yukhadhu minhu al-jildatu al-musta'liyah duna asliha in an taki za ta yanki fatar da ta dago sama ne ba fatar da ke kasa ba mana tsokar da take sama-sama